wabarakatuh bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna biyar ga watan jumada al'asira a hijira annabin rahama 1444 muna takwas ga watan ɗaya shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel Allah ya kara masa lafiya da imani a kuma ci gaba da karatunmu na littafin al'arba'un nawawiyya yau za mu tashi akan hadisi na 36 wanda aka mai lakabi da an hadisu sadisu wasu hadisi na 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة لقى أبو هريرة لقى النبي صلى الله عليه وسلم يتي من نفس عن مؤمن كربة wanda ya yayi ko ya ɗaukewa wani mumini kowanne ne tun aka ce mu'min in dai mumini ne ka yaye masa damuwa min kurabin duniya cikin damuwa ta duniya na fasallahu anhu kurbata min kurabi yawmin qiyama to shi ma Allah madaukakin sarki zai yaye masa damuwa a cikin irin damuwoyi na ranar alkiyama wa man yassara ala mu'sirin wanda ya yalwata ma wanda ke cikin kunci za mu ji wani irin kunci ne idan mun zo ƙarin bayani akan hadisin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah shi ma Allah madaukakin sarki zai yalwata a gare shi duniya da lahira wa man satara musliman wanda ya sitirta musulmi ya kare tsirecin shi ya hana aibinsa ya bayyana satarahu Allah fid dunya wal akhirah Allah zai suturta shi a duniya da lahira wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni akhihi Allah na cikin taimakon bawa Allah na taimakon bawa ma kana al'abdu fi auni akhihi matsawan bawan yana taimakon dan uwan shi in dai kana taimakon musulmi to kai ma Allah yana tare da kai yana baka taimako da abin ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة wanda ya bi wani tafarki ko wata hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi ta wannan hanyar sahara Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna da wannan hanyar Allah zai share masa ya sauƙaƙe masa hanyar shiga gidan aljanna ko hanyar tafiya aljanna wa majtama a kaumun ba waɗansu jama'a da za su taru fi baitin a cikin wani ɗaki min buyutin lahi cikin ɗakunan Allah maɗaukakin sarki ya tuluna kitab Allah suna karanta littafin Allah alƙur'ani wa ya tadara sunahu bainahum suna mudarashi shi suna bitashi suna ƙara wa juna sani akan wannan alƙur'ani illa nazarat alaihimus sakina fa sai sai nutsuwa ta sauka a kansu sai kaga alamun nutsuwa da kwanciyar hankali tare da su wa ghashiyatuhumur rahama sai rahama ta lullube su wa haffatuhumul malaika malaiku su kewaye su wa zakarahumullahu fi man indahu Allah madaukakin sarki ya ambace su cikin waɗanda suke tare da shi wa man babba bihi amalu duk wanda aikin shi ya gaza mashi duk wanda aikinsa ya jinkirtar da shi lam yusri bihi nasabuhu to nasabar shi ba za ta daga shi ba nasabar shi ba za ta kara mai sauri ba ko gaggawa ko dai a hausance nasabar shi ba za ta amfane shi ba rawahu muslim bi hadha da wannan lafazin haka imam muslim ya rawato wannan hadisi wani ita ce a dungule fassara ta hadisi na 36 sai dan abin da zamu tsinta a cikin sharhi din kafin tsinta a cikin sharhi an mun gyaran kwanan wata an ce 15 ne ko madadin biyar malamin hussein kana bani kwanan wata a karkace na sau da yawa kana bani kwanan wata a dawo da yi na kakar albayinka ne na ana abi huraira an karɓo daga abu huraira an nabi sallallahu alaihi wasallama kala man nafasa an mu'minin kurba min kurabi duniya nafasa allahu anhu kurbata min kurabi yawmin qiyamah wanda yayi wa mu'mini damuwa mecece al-kurba shi da aka ce shiga cikin kunci da damuwa duk wanda ya shiga wani kunci ya shiga wata damuwa sai ka zamanto sila na fidda shi daga wannan damuwar ko ka sausauta masa wannan damuwar to kai kuma Allah ya yi alkawari zai cire maka damuwa cikin damuwoyin ranar alkiyama wannan yinin akwai damuwa akwai tashin hankali a cikin shi Allah madaukakin sarki ya ambata shi da cewa wannan yinin fa zalika yawma idin yawmun asir yace Allah da kansa yace kaga wannan yini yini ne mai kunci mai takuri wani gurin yace alal kafirina ghairu yasir ga waɗanda suka kafirta ga Allah babu sassauci a cikin wannan yini din wannan kuma wani gurin yake cewa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi shadid zaka ga mutane suna maye suna tangadi haka za ka ga su Allah ce wa mahum bi sukara ba ƴan maye bane kuma ba maye suka yi ba kawai tsananin azaba ce in ta buga ta hagu su kankada dama in ta buga ta dama su kankado ta hagu haka za ga mutane suna tangadi akwai azaba akwai tashin hankali a wannan rana so wanda yake so ya ji da sauki sauki to ya damu da ‘yan uwanshi duwanda ka ga cikin kunci yi ƙoƙari ka cire shi to za a cire ma wata damuwa in ka ga wani a kunci yi ƙoƙari ka cire to za a cire ma wata damuwa so wata ƙilke na in ka Allah ya ƙaddara za ka haɗu da damuwa ɗari kuma sai ka yayewa mutum sama da ɗari damuwar wata ƙaldin damuwar ka a wannan yirin kamar za a ɗauke maka ita na fasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama kai ma Allah madaukakin sarki zai ɗauke maka wani kunci daga kuncin ranar alkiyama kuncin ranar alkiyama da yawa ne daga hali ne zuwa hali tun daga fitowa daga kabari za a ganshi tafiya ilal mahshar inda za a tattara mutane tashin hankali ne in an tattara mutane tashin hankali ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin rana da dan adam mul guda ɗaya ne a wannan ranar yanzu tsakaninmu da wannan ranar tafiya ce da Allah kaɗai san iyakarta amma duba an aka ce maka ta je digiri 43 yadda mutane suke zufa ruwansu yake karewa ake gumi ana shiga tashin hankali amma aka ce a wannan ranar mil ɗaya za a kawo ta wannan ƙarfi da muke amfani da shi baƙin ƙarfi daga cikin ma'adanai shine Allah bai ajiye shi a ƙarƙashin ƙasa daga sama ake zubo da shi saboda zafin da ake da bukata ya samar da karfe a doron wannan duniyar babu shi wannan bigirbi ne daga shari ba za a iya samun sa a wannan doron duniyar ba inda rana take a nan Allah yake samar da sinadarin a zubo da shi ƙasa sai ya dunkule a ƙasa kuma sannan a tono shi ta wa an zallan hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas haka Allah ya ce ya saukar da karfe yadda ake saukar da ruwan sama haka Allah ya saukar da karfe fihi ba'sun shadid akwai tsanani a cikin ƙarfi duk ƙarfin mutum duk kama kasansa duk kurinsa yanzu da an buga masa a kafaɗa da za ga mutum yanzu za ga mutum ya yi flat ɗan mitsitsin yaro da ya ja tsitaka sai ga mutum na tafuri in in yi zubar na zai yasa ce to shi wannan ƙarfin fihi ba'sun shadid wa manafi'ul linnas amma da da amfani ga mutane da shi ake noma da shi ake haro da shi ake tsara da shi ake magirbi da shi ake wuka da shi duka Allah faɗa fihi ba'sun shadidun wa manafi'ul linnas abin da nake magana shine wannan karfan fa sinadarin da ake samawa sai an je inda ranar take Allah ya sarrafa shi ya zubo da shi ƙasa yadda ka san ruwa haka ake sako da shi sai ya higa cikin ƙasa sannan ya dunkule dan uwansa ya haɗu da dan uwan shi dan uwansa ya haɗu da dan uwansa su dunkule kuma ku tono shi ku zo ku yi aiki da shi to a wannan ranar sai aka ce kuma ranar za ta zo dab da kanka aka ce mil ɗaya alamai sai ta tattauna wanne ne mil ɗin mil na tafiya ko mil na kwalli ɗan tsinken da ake sawa a cikin kuratan ai an san shi ko tukunyar kwalli irin ta da ba kajal ba dan wannan tsinken na ciki ahine mil a gurin balarabe asalin mil kenan so wannan mil din idan aka ɗauko shi za a ga bai fi tsawon ɗan yatsa ba haka za a kawo rana ga mutane haka wasu malaman suka faɗa ka ɗauka mil na tafiya yanzu tsakaninka da rana ya fi mil fa dubu tsakaninka da ita 93 million miles ka je da take da zafi sai aka ce za a kawo ta mil ɗaya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a wannan ranar zaka ga tashin hankali da masifa da bala'i idan an tsaya mutane saboda tsabar gumi in Allah sa da dama-dama da aiki da nacewa da tsayuwar dare da sadaka da abin da ya dace su waɗannan su ne za su yi gumi idan sawu wannan su ne makarhen masu dama-dama in gumin ya sarto ya sarto to zai kama idan sawunka wannan da alama an tsira an kai labari wanda suka ɗaga sunan da ya kawo musu gwiwa wanda suka ɗaga ina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ila hikwaihi ina wanda ya kawo masa madauran lawurjin shi wani ya ci cibiyar shi wani ya ci kirjin shi wani kuma manzo Allah ya ce yuljimuhu iljaman haka gumin zai ke masa linzami na tafa da ya sarto daga jikinsa aka za ga mutum yana daga kamar ruwa ya ci shi aka za ga mutum wani kuma gumin ya shanye shi wani a tsaye ake kuma an ce shekaru da yawa za a yi Allah zai tambaya ta farko limanil mulkul yau an yi tambaya kowa zai kalle shi ba ansa kuma ba wanda isa ansa ba wanda isa ya daga kai ba wanda isa ya magana wallahi labari muke badawa amma za mu tadda yana nan tafi da kansa da kansa ansar ma ba wanda isa ya bada ina zai faɗa lillahi alwahid alqahar so wannan ɗaya ne daga cikin mawaqif na alkiyama idan aka tashi wannan kasar canja ta fa za a yadda ka sahin fadar kafir kana ka a ce ana so a zame yanzu ka barta sallah ko mata ka takabarta ka ce kana so ka janye wannan kafir din ya za a yi za ta faɗi ko ba za ta faɗi ba musamman ka fusga da ƙarfi sai aka ce to ita wannan ƙasar da muke zaune a kanta sai an canja ta fa a ranar gobe alkiyama wannan saman da muke gani ta yi expire ba za ta yi aiki ba in Allah ya ce yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat wa barazu lillahi alwahid alqahar a wannan ranar za a canja kasa wannan duniyar da kasar da muke zama ba ita bace ba nana Aisha tace za a canja yace ita ce to mutane suna ina yace hum yawma idhin ala sirat daidai lokacin kowa an dora shi akan sirati wannan shine karhen bala'i da tashin hankali da dan adam zai gani a wannan rana din don aka dora ka akan sirati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sahih a hadisin muslim yace shi wannan sirati din adaqu min ash-sha'ri wa ahaddu min as-sayf in kaga gashi to sirati bai kai shi kauri ba duk inda kaga gashi shiri gashin kanka guda daya ko na gemunka ko idan mai zami ya maka aski dauki guda daya naka ka buda ka gani za a tara halittu tun na farko har na karhe a kansa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa adaqu min ash-sha'ri wa ahaddu min as-sayf kuma ya fita kofi kaifi aka za dora mutane akan su wannan gurin ba gurin lissafi bane na dan adam yasa duk wanda yace zai fahimci addini da ka yayi kuskure dan qur'anin da aka gaya masa aka ce ga yadda sirade yake ce wallahi kowa ya hausa ya faɗo saboda iya abin da ya fahimta da kwakwalwar shi to akan wannan kai ka san akwai tashin hankali yasa aka ce ana dora mutane duk inda bala'i yake da tashin hankali sai ya bayyana a cikin su ba wanda ya yi magana ai kun ga yadda ake Mario ko ko ba ga Mario game din Mario yana yi wani abu yana dukan sa ko in ya faɗo a ce koma baya ka maimaita to haka akan sirati wannan abin na mariyo akwai shi akan sirati so kuma matsalar ba rawun suke ba kawai duka suke haka so in kace zaka sunkuya ya zaka yi in kace zaka yi gudu ya zaka yi in zaka tsaya ya zaka yi ina manzo Allah ya ce za a turo su kalali haka za su ke dukan mutane duk wanda aka da kaya fada wuta to sai ya hekaru za a dauko shi a dora shi daga inda ya tsaya sai a ci gaba yadda ake wannan Mario din haka ake ta inda ka fada ta nan zaka dawo in kai gaba kai gaba ka fada haka za a dauko ka a sake dora ka inda ka tsaya bacin hako ne sannan ka sake ci gaba so wannan ya isa bala'i ya isa masifa sai wani hadisin sai yake gaya maka irin waɗannan musifin da muka bada misali da mu bada misali ba idan kana yayewa dan uwanka damuwa da bacin rai to kai ma Allah yana dauke maka wasu daga cikin irin wannan damuwar Allah kadai san wace zai dauke maka a ranar gobe alkiyama so wannan hadisin kamar yana kwadaitar da mu mu'amalan wallahi mu yi ba irin wannan ba mu gyara ta kar mu zauna muna da kunci muna da dama muna da hali muna da zamu agaza wa ƴan uwanmu mu daina bari suna higa cikin kunci suna higa damu wani kuncin shi na rayuwar addini ce fa ko wanda zai zo ya koya masa karatu hi ne damuwarsa a bada lokaci a karanta wani kuncin shi a masa bayanin karatun ya fahimta kai wani ma so yake a gaya masa Allah wallahi har yanzu bai san Allah ba ina ji a wani karatu na ta uba da labari aka kai wani wani guri zan sai gona tun muna tafiya na ce kai na ce wannan gona wallahi ba na so ko kyauta ce sai da naga ji tikis kafin mu je ni a iyaka tunani na kamar iyaka masu wayo sun kare kafin mu je gurin da muka je naga wani mutum ya fito daga bukka na kalle ni naga irin masifar tafiyar da muka yi kafin mu je gurin naga ya fito daga bukka abun mamaki kuma ya falla wa sigar wuta ce ifan Allah wallahi na ji gaba ɗaya tausayin sa ya kama ni kuma gonakansu ne na gado sun saida sun saida yanzu wani ya saya ya saya aka bar masa gonar ajiya yanzu yau an zo za a saida ta kuma yana hanta ba kuma a gungurmin daji tafiyar da in ka sauka daga kwalta ya kai wajen kilomita goma kafin ka je garin su to yanzu irin waɗannan mutanen ba sa neman gudunmuwar mu addinin suke da bukata a cire su daga cikin kunci da damuwar da suke da abu in ana wannan karatun bai da damar da zai zo ba fa kowa bane ya samu wani alfarmar da in wannan karatun ya zo saurara wala ba kowa ya samu ba in ka ce masa ma zo yana da damar yana so ya za a iya ɗauko kansa daga wannan gurin ya zo bakin kwalta daga bakin kwalta ya zo nan bala'i ne ya sa ta wani abin da yake da bukata a bahin ilimin addini in aka yaye masa wannan damuwar Allah madaukakin sarki zai taimaka galibi in muka yi maganar yaye damuwa ko kunci kuɗi muke kawowa shi kuma ba ko ina bane kuɗi inda damuwa take wani kuma damuwa ta sa kuɗin ne ya tahi bai ci ba yaransa suna kuka zai zo same ka idansa ya zazzaɗu ce maka wallahi ba a ce ba komai a gidana wani da gaske yake wani kuma yaudara ce don Allah ya taimaka a cikin kuncin yake ka ba shi ɗan dubu ɗaya ko ɗari biyu sai ga ta yayi masa a zaɓa da wani bawan Allah ya ce wallahi tallahi komai ina da akwai gihiri ne babu na sai gihiri ya ce da na ba shi naira ɗari kawai na da sauri ya nemi gida na ce wallahi wannan da gaske yake gihirin shi ne matsalarsa sannan ma an kace masa gihiri ya ce to dan gihiri sai ba ku guda yanzu kai ne kake ganin haka sai buhu guda amma wannan naira ahirin wallahi sai ya tokari kuma ya zagaye garin nan bai tsinta ba kuma ba a bahi ba so ya kamata wani lokacin mu ke duba yan uwanmu wani kuma riga ce matsalar yayi dinkin yayi hadin yayi dinkin yayi hadin ya manne ya manne ta bude kai kuma kana da su tili guda Allah ya baka duba a cikin wanda kuke da akwai musamman kuna hada hadin sallah ko hannun hannun sallah ko bashi haka mata suka yi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu salama yana musu sallah dan yaro ne in ya durkusa ya sujada suna can ƙarshen sahun baya ya su yaro dan bayansa ya yayi matan masallacin su suka yi kuɗi kuɗi suka ce ya kamata a wali man wando sai ka kabar abin mamaki ko wallahi yasa nake cewa duk wanda ya kawo wannan zamanin idan bai wa Allah godiya ba til yana da wani caji da zai sake amsawa a gaban Allah madaukakin sarki yanzu nan duk masallacin nan kace wanda bai da kaya biyar ya fita ba wanda zai fita kowa na da kayan da ya fita biyar to amma a zamanin manzo Allah fa aka ce ba da mayafi kawai dan zane da ake dorawa a baka mace babu yanzu za a wuya kwatino ake cika saboda Allah hi fa dan mayafi guda ɗaya kawai hi ne kayan auren hi ne sadakin hi ne akwatin hi ne sa rana hi ne sa aure hi ne komai babu sai kwaya daya maza Allah ce to in ka kawai ra'ayi da shi shi ɗaya gare ka a duniya tumbur za ka tafi saboda kayan mace koya za a yi ko kuma aro za ta ba kayan ba sai sadakin ta ne yasa to za ga a zamanin wallahi wanda yake da riga mai arziki ne shi da manzon Allah ya ce wai ummukum aqra'ukum qur'ana hine yaron cikin su hekara takwas kuma ya fi kowa karatu a garin kuma dole suka yi dahilin limami da ai hekara 60 a garin amma hekara takwas hine limami saboda manzon Allah ya ce wanda ya bi ku qur'ani hine zai zama limami shi kuma tarihin san aka zo ba a musulunta wadanda ya za mu ƙara sa madina ƙauyen su yi ne kusa da madina sai maza a sai mutanen garin sai ga dan yaro nan dan karasa da su sai rike sandarsa can can can yana dan gudu yana wasan sa sai kai in sun zo gaban wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zauna dan karatun da za a yi da dan jawabi da aya da za a ji hai rike yaro da kaifin basira ana nan sau daya sau biyu sau uku sau hudu sau biyar sau hida sau bakwai ana rakuwa hiya mai abin kamar wasa da man da baki sun zo sun zai rakiya ranar mutum ya baban sai ya ce kai ya ce kar mu zama gida dawo mana ya kowa ya ratso ta garin bai je tsotsa na alheri ya wuce mu muna zaune gingirin mu tafi wajen manzo Allah ma musulunta su ma suka je suka musulunta suka yi kwanaki da nace to in kun koma gida lokacin sallah ya wani ya kirawo sallah wanda ya fi ku alqur'ani ya za ku sallah ya zaga to wannan yaron duk tafiya ya dosa ni wata aya yanzu abin da aka koya musu duka tare aka koya musu ba da za su yi dole ya zama to limami kuma wandansa daya ko rigarsa daya in sun kuya to ya tsare shi sai fito mata suka yi kudi kudi suka saya masa to kaga kenan wani matsalarsa tufafi ne man nafasa a mu'minun kurbatan min kurabin duniya nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyama a ranar alkiyama kai ma Allah zai yaye maka wata damuwa wani kuma haƙƙinsa ne ya makale a wani gurin ya za a yi ya kai ga 'yan sanda ya bada bayani shi ne ba zai iya ba wani kuma wajen alƙali wallahi ba zai iya ba to ka tsaya wa mutum ka shige masa ko a police station ko a gaban alƙali ko a wajen masu ruwa da tsaki haƙƙinsa ya dawo wallahi wannan shi mana daga cikin abin da ake ba wa mutum dama a yayi masa kunci a su kunci na ranar alkiyama so da ake yayi wa mutum damuwa ya danganta da abin da ya damu mutum duk abin da ya higa cikin kunci ya higa cikin damuwa a agaza wa dan adam akwai taimako a ciki man nafasa an mu'minin kurbatan من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤثر wanda ya yalwata wa wanda yake cikin kunci mu'assir anan shine wanda yake cikin halin bashi da ya kasa biya Allah madaukakin sarki ya ce wa in kana bu'usratin fa nadhiratun ila maisara wa in kana bu'usratin wanda yake cikin kunci ya ci bashin kuma Allah ya hana shi abin da zai biya ina ake kiransa mu'assir sai aka ce to mai bin sabahin ya saurara masa fa naziratun ila maisara a dan saurara masa zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai yalwata mashi wannan sai aka ce shi ya kasu kashi wanda ya ci bahi ko dai zamanto bahin naka ne ko ya zamanto bahin na wani ne ya ci bahinka kuma Allah ya sa shi cikin kunci kuma ya kasa samun yadda zai biya bahin aka ce taifir din da zaka masa hine karka uzura mashi ka kalle shi har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai bashi da ya dauka ma ka manta yana daga cikin ka'ida da ake da bukata idan bahin naka idan kuma ka kai ka kawo kaga cewa bahin idan ka yafe ba zai cutu ba ba za ka cutu ba ba zai taba jarinka ba Allah ce wa anta saddaqu khairul lakum ku yi sadaka ku yafe wannan hine fi muku alkhairi to wanda ya shiga cikin kuncin bahi ya shiga cikin takura kuma kai ne kake bin sa bahi kaga zaka iya yafewa ka yafe masa to wannan kai ma Allah madaukakin sarki a ranar alkiyama zai biya ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum cikin banu Isra'il shi da aka gama hisabi ya rasa abin da zai tsallake aka ce masa kai baka da wani aiki da za ka kawo ce me zai kawo ka babu tunda dai an gama kididdiga babu ce baka da wani aiki yace Allah ni duk abin da zan kawo na kawo baka da wata dabi'a yace ina da dabi'a kwaya daya kawai da ina biyo mutane bashi idan lokacin karɓa yara suka ɗauki littafin bahi zai gaya musu da duk wanda kuka samu cikin kunci da takura ba zai iya biya ba ya ce ku yafe masa muna fata mu Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana da haka idan aka ji aka tadda tabbas ya tabbata a kuncin yake ba yadda zai sai an yafe maka sai a ja layi sai a rufe ya ce to kai ku ka iya yafe wa bayi mu ubangijin bayi mu ka yafe maka kai ma je ka an yafe maka kaga wannan shi ɗabi'a ya ɗauka kuma ta kai masa wasu daga cikin mutane da suka rasu a garin nan bai fi sati aka bar labarinsa ba na yi mai addu'a kuma na mai kyakkyawan zato ba ma san za mu zo karatun hadisin a wannan satin ba shi da ya zo rasuwa yake fiya da ɗaya ga ‘ya'yansa yake fiya da ko ga su da tafai nan guda biyu ɗauko musu aka ɗauko masa yana kwanci ya buɗa ya buɗa ya buɗa ya buɗa ya kai ƙarshen littafin aka kawo masa a shara da waye cinna wa littafin wuta ya ƙone kurmus ya ce ina barku da wannan littafin na barku da bala'i duk wanda yake ciki tun daga farko har ƙarshe bahi ake bin sa ya ce wasu ai wasu ba su da yadda za su biya wasu kuma za ku yi ta bala'i ce ba abinsu ya ce idan Allah ya kaddara na rasu wanda ya kawo don kansa ya ce ana binsa ku karba wanda bai kawo ba ba ku gani ba barantana ku yi shari'a da shi in ku yi shari'a ba ku ja wallahi wannan abin da ya ina kyautata masa zaton watakil da zaman to ka fara abubuwan da ya aika wallahi harkar bahi akwai masifa da tashin hankali a cikinsa ya ce wannan kuma ni ake bi duk wanda kuka gani a wannan littafin ko komai nawa zai kare ku tabbatar kun biya su kafin ku raba gari ya fita in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin ko abu da Allah ya madaukaki suka yi ta fa man baddalahu fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna wanda ya wasiya wani ya canja wasiya duk zunubin da yake kan abin da ya bar wasiya wanda ya canja shi zai dauki wannan bala'in zunubin to wallahi harkar bashi tana da bala'i tana da tada hankali malamanmu na malikiya fa suka ce daga cikin abin da yake hana mutum sallar juma'a take sauka a kansa ana bin sabaki in ka tabbatar mutum zai tsare kofar masallaci yawwa aka ta zaman ka a gida in liman ya sauko sai ka kabbarta kai sallar azhar har in ka biya shi ka zo masallaci abinda aka ce karkaro juma'a saboda shi akwai bala'i akwai tashin hankali to yanzu da yawa mutane sun dauki wata al'ada in kana bin mutum bashi sai ka je ka hada shi da yan sanda ya za a yi ya biya ko a daure saboda wai kar wani in ya cira ka in ka nema ya kasa biyan ka mun taba zuwa gidan kurkuku ziyara sai na sadda ɗaya daga cikin wani abokai na da muka yi makaranta da shi ce malam me ya faru haka yace wallahi wani ne yake bi na kudi yace wani yayi alƙawarin zai biya kudin yace wa mai shari'a kawai abin da yake da bukata a mai daurin kudin sa yace yanzu ina zaune zaman kudin sa nake in lokaci ya cika zan fita haka ya zauna a kurkuku ya kare zaman wannan kudin sannan ya fito yanzu dan Allah idan an kai mutum kurkuku an daure saboda kana bin sa ba shi kai wace riba za ka ci ba laifi bane ba ana matsa mutum a daure saboda ana tsammanin inda inda kudin sa ya fito har a duk a zamanin magabata duk an yi amma in ka tabbatar da mutum bai da shi aka daure shi mai tace ribar da kace kai kana gida a kwance cikin iyalinka shi kuma da matansa da ƴaƴansa da kannuwansa da iyayensa da waye sun ƙara tozarta saboda kai to wani lokaci in muna karatun hadisi muna bibiyar sa muna da waraka akan matsalolin mu da yawa wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah Allah zai sauƙaƙa masa a duniya da lahira in dai kana da ɗabi'ar kana bin mutane bahi in dai an kai tiken da ba za su iya biya ba in kafe musu Allah yana yafe maka sai dai akwai mutane masu wasu ɗabi'a su ina kawai bahi yake su ci su ba su yadda ba su sha wahala ba su yadda ba su ji ba su da shi ba su yadda a fi su ba zai ɗauki kowace irin riga ya sa kuma ya kasa biya zai ɗauki kowane irin takalmi ya sa ya kasa biya duk wani abu na kirkire ni zai sa kuma yana kyafin ya biya wannan ba irin su ake magana ba akwai wanda bahinsa na larura ne na bukata ne kuma Allah ya hana shi abin da zai biya wannan akan su ake magana kuma a isar ɗin tabbatar da shi ake amma akwai mutane da kawai rigiwa suka iya akwai wani makawa da ake ban labarin ne duk rigimar duniya ta bashi akwai ta akan shi so alƙalan garin su har sun gaji da shari'a aka ɗauko shi aka shi wata lokal gaman shari'a alƙalin yana magana da ban ba gani bai ki yawa alƙalin masifa alƙalin ya ce wallahi zan ɗaure kace wani ɗaure zaka mun sama da wannan ko ka sun zaɗe Allah ɗaure ni a cikin bahi nake da masifa na sai da yau ɗaure zaka mun sama da wannan dole dai haka alƙalin ya tattara ce ku koma can garin ku inda kuka fara ku je dan ku karu so irin waɗannan mutanen yaye musu yana sa mutum a yaye masa bala'i a ranar gobe alkiyama ya ake yayewar bai nufin dole sai ka dauki kuɗi ka ba mutum amma wani aiki ne ya rasa aikin ƙarfi yake sai bai da aikin ƙarfi sai ba ci bahi suka ci abinci da iyalansa yanzu kirawo shi ka bahi wani aiki mana yana aikin ana ragewa yana aikin ana ragewa ko ka gano matsalarsa wane yana bin sa dubu goma zai ci mutuncinsa kirkiro na aiki ka bashi kace to wane zo ka min aiki ne zai ga cikin matsalar shaku wane ka masa alƙawari daga nan zuwa wata uku zai biya ka kuɗin ka masa wannan sassauci ne kai kuma za ka riƙa min aiki in ka yi sallamar ka naira ɗari bakwai sai to zan ɗauke naira ɗari biyu a ciki in aka yi kwana biyar ba an samu dubu ɗaya ba sai aka mai kaya a ce to kai ga dubu ɗaya saura dubu tara wannan ma ayyassara alamu asirin ce ko ka ba shi aiki ko ka ba shi ƙofa ko ka shiga cikin alfarmar a yafe mashi ko ka rage masa wani kaso daga ciki kada bin mutum dubu ɗari an zaga an zaga kuɗin ya ƙi biya ka sai wani kawo dubu hamsin yau na yafe maka a in na ka hamsin ta ƙare ce in dai ka kawo yau na yafe maka to sai ga ai dama akwai wata dubu sittin a ƙarƙashin gada tunda zai ci hamsin a banza sai zai ɗauko sittin ɗin sai baka hamsin sai zauna da goma kafin sabon rikici gobe a fara haka suke sai da kuma da alkawa daga kin zargi yayi so wannan din ma idan kai akwai yafiya a wajen ubangiji ko kuma idan ka tahi ba da zakka sai ka tambaya to su waye su waye ake gun su bahi suka kasa da mun masu kuɗi ne amma yanzu kuɗin GT ya musu linzami yan GT ku hakuri amma dai ina nema muku maslaha har yau kuma in ka ta haifar da zakaya ka ce to su waye suka ci kudin GT a unguwan nan sai a ce da wane da wane da wane da wane in aka lissafa maka su inda hali sai buhunan shinkafa a kudin zakar ko kai kwamitin ba da zakar in an sai abin da za a sai a ce a danka a hannun matansa wannan ita ce kudin da aka kawo a cikin kudin zakarwa ne saboda ya samu dama ya wata ya cikin wannan bahin da ake binsa man yassara ala mu'sirin a yalwatawa wanda yake cikin cin bahi da haka akwai bahi akwai bahi su rage masa bahi akwai biyan bashi akwai bashi aiki akwai bashi abinci akwai kawo shi wannan ya fara samu ko abinci ba ya ci a gidansa so ku kirkiri siyayya saboda himana alal akalla ku ci da safe ku ci da daddare da yamma kuma tsakanin ƙarya da gaskiya ya san yadda zai ƙara sauni so wannan siyayyar da za ku kirkira saboda shi wallahi tana faduwa ciki man yassara ala mu'sirin يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة wanda ya mutunta ya suturta musulmi ma Allah zai suturta shi a duniya da lahira wanda suturta ka ga wani aibu ba a san mutum da wannan aikin ba amma tsautsayi ya fada wani hali kuma idan ka ya kai to kar ka zo ka bada labari ka mutunta shi ka rufa masa asiri akwai wallahi mutumin da bai taba sabo ba a ranar kuma ran da ya ran na aka kama shi mun je wata makabarta wani yake ban labari yake cewa yau wane yayi kaza yau aka kama shi kuma ya rantse da Allah ya ce yau ita ce sata ta farko nace to nauyi ya haukan nace ku je ku tabbatar tabbas da gasken ne bai taba yi ba sai a yau idan tarihin sa ya nuna bai taba yi ba sai a yau Allah ne baya son sai ci gaba da sata bai so ji dadin sa ku biya masa ku kwato shi ku masa nasiha kar ku bari wulakanta saboda wannan ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة سترت مسلمي كفو في شديوة ونكما za ka ba halinsa ba ne abinda bai kamata ba ya yi idanka ya kai ka ce a wani a yi nika nan ba zai ƙara mana sallah ba wani na jira ma da kudu zai tafi masallaci ya aka yi tsawon layewa da ba zai ƙara sallah ba ai a guri kaza na gaji ya wata mutum kai da kai kan saboda me kawai saboda wani yana so sai ya buɗa asirin mutum ina da yanwa idan ba su manta ba malam musa hashin ya taɓa kawo wani malami abokin shi ya yi wani wa'azi a nan gari na manta sunan shi amma babban amini ne na malam musa hashin kawai haka mutane suka kirkiri zance aka ce masa ya yi alaƙa da wata baiwar allah mutanen suka ɗauki karan tsana da tsangwama da komai suka ɗora a kansa yadda aka wajen shekara goma sha wani abu waɗanda suka yi mai ƙazafin da sharrinsu da kansu suka fito ta ce wallahi sharri suka masa batanci suka mashi bacin duk an zub da mutuncinsa an hana shi walwala an raba shi da al'umma an raba shi da mutane suka ce wallahi ba gaskiya ba ne ba idan daga cikin gaskiyar inda ya zagaye wa'azi har da gumal ban sani ba ko akwai wanda ya halarci wajen wa'azin ko zai iya tunowa na dai masa sunan mutumin da guntun yare ta na halarci wallahi wajen wannan taro idan na ciro daga bayan kita wani na cikin wanda Allah ya musu alfarma ma da aka karyata abin da aka yi musu tun suna dina ba tare da sun mutu ba so wannan fa bai faru ba fa amma ka rubuta mutum ya fada to wannan kuma ake maganar ya ma farin a zahiri ka gani aka ce ka mutunta shi wanda ba a mutuntawa shine wanda ya mai da laifinsa a fili ina karatun da muka yi na al'adabul mufrad ko idan mutum ya mai da laifi a fili baya tsoro wannan ko nasiha ce ba a masa aboyi idan mutum mazinaci ne yana nunawa in an tashi ya kama a wannan wa'azin a kama sunansa a ce wane mashayin giya in aka faɗa ba laifi akai ba tunda zai hawo ya yi tamfeli a titi kuma za ka masa ta ya kama hiku higalungu me na higalungu har asu lokaci dariya ma zai makato ni ne a kan jiya har shiga higalungu yawa bai sani ba a nan gari so a wajen wa'azin ka kama sunansa ka buga misali da hidid ɗaya ne ba wani abu isa za ka ga a cikin sahabbai ko a cikin hadisi in aka baka an ce wani mutum saboda wannan abin da ake yi har yanzu so ake a sutar tahi ba a so juna ta san ma kowa yi sai a ce rajulun imra'atun wani mutum ko wata mata saboda kawai sakon ake so a isar maka ba sunan sa ba wai ka san shi din ba so mu dauki wannan dabi'a duk wanda ka gani a cikin wani kunci cikin wata damuwa cikin wata baraka to ka rufa shi ka sutar da shi karka bari wannan barakar ta fito fili yanzu mutuncin sa ya zube sai me wani barawo ne wani kaza ne in an san haka din ne kai mai da riba amma ya tabbatar Allah ya kama shi kuma ka rufa masa asiri wallahi sai Allah ya rufa maka asiri na faɗa nake ta wajen karatu mata nake yau mu ta karatu ɗaya daga cikin abokai na ga mai yace wallahi da abokin sa ya faru suna zaune da matarsa ta masa laifi ya samu bulala ya tasa ta yace ya juya ta gaba da baya ta take ta yace wallahi kawai suka ji kwan kwan kwan kwan ana buga gida uwarta ta zo daga wata uwa duniya ta zo gida wace ce yace wance sai yana je ta hike nan ya tafi ɗaki kawai ya fara kuka Allah kama ita kuma tana ji wata ce kawai ta tafi da gudu ban daki ta sa ruwa ta goge fuskarta ta gaggiya da jikinta ta dauko ta go ka san mata an san so su yi ado a cikin minti biyu suna iya yi in suka samu lokaci kuma suna awa biyu a wannan minti biyun ta canja komai ta bude wa baba ta gida ta zo ta zauna aka yi zance ce wallahi ina cikin uwar daki ina kwanta ina kuka Allah ya gaba tona mun asiri yanzu wannan baya buƙatar a ce kiran ta sai tunda lokacin ma kowa ya babu baya buƙatar a ce tsarku ne aka ga mata ta taso dan ba a isa a taso daga unguwar ba a zo aka ba ce kawai san Allah ne ya kama shi yace wallahi har aka yi zancan har aka kare har ta raka babar ta babar bata gane bana da keta ita bata ga mata bana da keta yace aka yi sallama ta dawo ce ina kuka na ga mata yace wallahi na har abada na daina dora hannuna akan shi me dadin da yaji sitar tahidar ta man satara musliman satara Allah fi duniya wal akhirah amma in wata ce dama alhamdulillah ala sa kun karanta uwar gulma sai da mutum ya dake ta da za ta tafi aka kawo man shanu aka ce a goga kan ta je gida bayan ya kumbura yayi lugu-lugu kaga kari akan abin da ya aikata amma yanzu wannan aikin yayi ya san an kama shi ya san bai da mafita amma sai suturta kanta yanzu wannan da ta suturta su ci gaba da zaman aurensu ya yi kukansa ya gane kuskurensa ya fi masa alheri ko a gane yana dukan mata a sake ta wane fa alheri yasa aka ce to man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah wallahi kai ma sai an samu wani aibu da kake da akwai Allah bai nuna wa duniya ba sakamakon abin da kai ne a duniya a lahira a sake nuna maka daga kai sai Allah sai akwai kaza sai Allah na san nayi yace wa sani a duniya ce ba wanda ya sani yace to yadda na rufa maka a duniya yau ma a lahira na rufa maka wannan aikin banda shi a wuce wala wannan yana da kamata mai da shi cikin tarbiyar mu man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah karhe dai waɗannan gabar guda uku da muka ambata duka suna mana bayani aljaza'u min jinsil amal abinda ka aikata irinsa haka Allah madaukakin sarki ke maka sakayya sakayar a bangaren suna ne amma nau'in ba iri ɗaya ba ne wataƙil kai sau ɗaya za ka sitarta mutum sai Allah ya sitarta ta sau goma wataƙil sau ɗaya za ka wa mutum kara sai Allah ya kara maka sau goma wataƙil abin da ka biyo wani dubu ɗaya ce kai kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya sa ya yafe maka dubu goma ko ya buɗa maka hanyar da za ka samu dubu goma a dalilin waccan dubu ɗayan da ka bada ina ji a wata hudu ba da muka yi manta raka sha'an lillahi a wadahu Allahu khairan minhu akwai ne yana bin wani kuɗi kuɗaɗe yace wallahi in ya buga masa waya baya ɗauka in ya buga masa waya baya dauka kawai nan sai ya masa text message ya ga masa kuɗi da nake bin ka kaza na yafe maka yace hi bukatar sa kawai ta cigaba da mu'amala yana cewa ya yafe masa yace abin da ya bashi mamaki hi ma digital port din sai yana kara ya daga yana dagawa aka ce kudin da ake binka naira miliyan talatin an yafe maka naira miliyan goma shi ya yafe dubu ɗari uku yau shi kuma an yare kusa naira miliyan goma ya ce tsakanin rubuta text message tsakanin kiransa a gaya masa wannan duka yan tazara yan kalilan lokaci to kaga kenan alƙawarin Allah gaskiya ne so ya kamata mu bada kan mu ɗabi'u mu kyautata mu'amalolinmu wannan hadisin ya zama to makarantar mu ce aljaza'u min jinsil amal baya nufi kuma daidai da kai za a samu sakayya ta linka ta linka ta linka sama da akai man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ko kamar sanin habbatin ambatar sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi matsawar kana taimakon yan uwanka to har abada kai ko kullun Allah na cikin taimakonka in da zaka taimaka Allah zai taimake ka zaka taimaka Allah zai taimake ka da Allah mutun nawa ne suke taimako saboda Allah aka ce an waye gari sun kasa ba za su yi ba Allah ba ya yi in kuma Allah ya yi to yana da bukatar a tara musu ladan haƙuri ne a kan ladan da suke da akwai sai a ba su a ranar gobe a likiyama Allah na iya yi maka wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi wannan gaba ta hudu ita ce kamar karshen da take magana akan jaza'u min jinsil amal sai wata kuma gaba ta gaba ta hadisi yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda yabo wani tafarki wata hanya dan neman karatu yana daga cikin shi kuma sakamakon da za a masa Allah sai ya share masa hanya ya sauƙaƙa masa hanyar tafiya gidan aljanna kaga har ga mu dawo cikin aljaza'u min jinsil amal salaka tariqan sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna sai malamai suka tattauna daga cikin bitar da muka malaman islamiyoyi na yau da yawa an kawo wannan hadisi hanyoyin da ake ɗaukan karatun tunda an ce man salaka tsariƙan to waɗanne ne hanyoyin da ake ɗaukan karatu da su ɗaya in ka ɗauka da ita Allah zai hore ma tafiyar aljanna waɗanne ne hanyoyin ɗaukan karatu in mana tsakure ko na zuwa gaban malami ɗaya daga cikin hanyoyin ɗaukan karatu duk wanda ya maida wa kansa al'ada zuwa gaban malami ya ɗauki karatu to da wannan zuwa gaban malamin Allah zai share masa hanyar tafiya gaban gidan aljanna insha Allah ta'ala sai wata hanya na saurara a waya wannan baya ciki amma dai a bitar ya domin sa su a cikin wasa'il akwai turuk akwai wasa'il turuk sune hanyoyin da aka yi ittifaki ana samun karatu ta su wasa'il kuma abubuwan da suke taimaka maka wajen ƙara samun karatun da tabbatuwar karatun idan ka same shi abubuwa guda biyar ne malamai suka ce na'am ka buɗe baki ba su kai biyar ba akwai addarsu akwai almudarasa akwai almuzakara akwai at-ta'lim akwai al-qira'a addarsu shine darasi irin wanda muke wanzu ko wanda ake a makarantun allo idan garbi ya rubutunsa zai sa abin sallah ya lullube ko buzu ce ya tafi wajen alarama mai za a yi darasu ko? so wannan darasi babban hanya ce da ake samun ilimi da ita ko mu darasa wannan karatun da muka yi an tashi to kaɗi da abokin karatun ku tattauna da me da me aka faɗa kai me ka rike me ka fahimta a guri kaza wannan shine mu darasa ka kawo abin da ka ji wannan ka abin da ya ji ku tayi wata fahimta haka abin yake ko ba haka bai hanya ce ta samun karatu sai mu zakara yadda muka karanta littafin nan muka kare ka buɗa a ɗaki kake bi kana bibiyar karatun ka rike ko baka rike ba akwai abin da ba gane ba ko da ba gane ba muzakara tana bada karatu sai a ta'alim kai ma ka yi kokari abin da ka samu ka bada yadda muka yi matahiya sai a wasu damuwa su fa karatu ka shiga kauye mana ka samu matarka ka samu ɗanka hadisin da ka karanta yi kokari ku tattauna da shi yakka yi kokari ku tattauna da shi wannan ta'alim din yana cikin abin da yake hore ilimi baya bukata sai ka tara ilimi mai yawa zaka bada abin da ake da bukata ka samu wani abu da ka rike sauran sakon a hannun Allah madaukakin sarki ina ji anan gurin na ta ofada cewa wallahi lokacin da mai hudu ba yake hudu ba ko lokacin da mai lakta yake lakta ko mai jawabi yake jawabi wani abu wallahi bai hire fada ba ya aka yazo bakin sa ya aka ya fada kawai Allah kadai madaukakin sarki ya sani na faɗa tun kwanakin baya ina sauraron wani malami sai yake cewa malaminsa shi ma taɓa gaya masa in yana lacca ko yana jawabi yakan ji wani fikira da wani abu ya zo masa ya faɗa ce wallahi kafin karatun bai san da shi ba bayan karatun bai san yadda aka yi ya faɗe shi ba amma Allah ya shigar da wani sako cikin karatunsa in dai ka samu karatun ka rike makami ka fahimce shi lokacin da za a isar da sakon wannan a hannun Allah madaukakin sarki kai dai a samu niyyar kana so ka koya ka koyar khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon dabbakawa wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi wadansu mutane ba za su taru ba a daki cikin dakunan Allah dakunan Allah kuma sune masallatai fi buyutin azina Allah an yuzkara an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asar nace to ba wasu mutane da za su haɗu a ɗaki cikin ɗakunan Allah maɗaukacin sarki me ya haɗa su sai sai ya tuluna kitaban lahi suna tilawar littafin Allah maɗaukacin sarki ko dai wani yana karantawa suna sauraro ko karatun a karanta ko biya ko kuma kawai suna zaune wani yana karatu suna sauraron shi ya tuluna kitaban lahi suna karanta littafin Allah tsagwaron koyon karatun da karantawa da haddacewa wa yatadarasunahu bainahum ita ce kalmar mudarasa da muka ambata a baya ko suna mudarasa su tsakanin shi mudarasa kokarin fidda ma'anonin ko kokarin fidda tafsiri jawabi da hukunce hukuncen da suke ciki me ka fahimta me na fahimta ko wannan yawa wannan darasu ko irin musaffa da ake daina zuwa cikin mudarasa wanda ya karanta shafi sauran suna sauraron sa wannan ya karanta shafi sauran suna kararansa wannan rubi'i sauran suna saurarensa wannan aya sauran suna saurarensa sun ce ita ce musabba da tafi kowace wahala ta aya aya ko sai gangaren na gaske to duk hanyar da aka bi in dai ta a samu karatun ce ta karfafa karatun in dai mutane suna wannan ya tuluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum suna mudarasa alqur'ani da kokarin fahimtar hukunce hukuncensa shi kuma amazan Allah ya ce illa nazalat alaihimus sakina ba sai hina suwa ta same su wata kalma da muke karatun hadisi wannan alfarma muna fata Allah ta hadda mu a cikin hadisi na cikin abin da yake taimaka maka wajen fahimtar alqur'ani kuma za ga inda ake karatun zaka ji nutsuwar a wajen karatu ba irin wanda ba ta gurin karatu ba ce ba wani za ga yana da kunci da damuwa da tashin hankali in ya zo ya zauna ya ji an manta da shi sai idan ya sa kafa ya fita in za ta dawo kuma sai ta dawo amma a gurin akwai nau'in nutsuwa da ake samu illa nazara alaihim wasakina wa ghashiyatuhum rahma Allah ya aiko rahama ta lullube su muna fata insha Allah muna cikin rahamar Allah madaukakin sarki wa hafatul malaika malaiku za su kewaye su dan masallacin malaiku ne ko ina sun kewaye mu saboda wani abun barazana ko wani tashin hankali kare kasu zuwa gare mu ba za mu gansu bane amma alƙawarin Allah ne suna nan wa hafatul malaika wa zakarahum Allah fi man indahu Allah zai ambace su cikin waɗanda suke tare da Allah madaukakin sarki akwai mala'iku idan zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu illa zaka ambace Allah kai kadai subhanallah to Allah zai ambace ka ya tuna da kai idan da zaka ambace Allah cikin taro ka gaya musu Allah ka tunatar da su Allah zai ce ga bawa na wani yana bayanin matsayina da girma na a guri kaza zai ga mala'iku yanzu na karatun da muke in Allah da har a sama ana kallon hasken inda muke zaune Allah zai ce guri kaza neman yadda ta ake da kaza da kaza da kaza da wani da wani akwai a gurin wa zakarahumullahu fi man indahu sai ce wa man babba bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikinsa bai kai ba nasabarsa ba za ta amfane shi ba in mun fassara mai yanci wanda ya kasa aiki ya kasa dagewa ya kasa yin abin da ake yi nasabarsa ba ta masa amfani wannan magana tana da tasiri a addini da rayuwa wallahi haka take mutane nawa ne da suke dukan kirji suke kasan ni dan waye kasan waye babana in aka kwana biyu wallahi ba za ka saye shi a kwandala ba saboda duk abin da yake buga kirjin ya kare dan waye din ka gama ba za ta masa aiki ba yasa aka ce wa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu akai ko makaranta mana kake kare secondary school kake NCE kake degree saboda akwai kuɗi a gidan akwai matsayi in dan sanda ya kama ka za a yi wai a ce ka koshi da ko ya babur ɗinka ka da da gida ka kashi a ce to ba da hakuri ka bada yace kuna nan kuna nan wata rana sai ka gaishi in an ce a ɗauko ɗin ba isa ba a ɗauko shi a bada hakurin ba za a bada ba yasa in dai aikin ka bai kai ba to na sabarka ba za ta maka tasiri ba wannan har a duniyan sani lokacin da abokanka suke zage dantse su yi karatu suke dantse zage dantse su nemi kuɗi kai kana bacci a katifa da Allah lokacin da za su tara kuɗi su fito kofar gida su miƙe kafa kai ba za ka kana tsuguna ba a gefen su in ayi magana ka ce wannan fada muna yara mu muke san musu abinci a tara wani a kuɗin ubanka ne ba kuɗin ka bane yanzu su gumin su suka nema yasa aka kai su har a duniyan ta wallahi wannan hadisin haka yake man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu in ka ki wallahi ba za ka ga tasirin abin da kake idan ba sai ka gani a ƙwaryanka lokacin da babanka yake maka naci ka tsaya ka nemi na kanka ka tsaya ka koyi sana'a ka tsaya ka koyi karatu ka mutunta kanka wala yana maka kokari ne kar wannan hadisin yayi aiki a kanka in ka ki ta rana baya nan kuma ya rasa ina za ka dafa wallahi abin da mawaƙi ke faɗa gaskiya ne abin da ke baka tsoro mutanen shi zai baka ta waɗanda da ake nunawa ga su can a sama yanzu su ne sai ka leƙa ƙasa kake gano haka duniya ta juya wa tilkal ayyamu wa dawilu ha bainan nan amma babban makamin rayuwa shine ka zage dan sai ka nemi taimako a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya agaza maka to haka lahira aka yi ma aikin yake duk wanda yake aikin lahira ya ce ahi ɗan gidan wane ne ko ita matar wane ce ayya kin dafa a banza ko ka dafa a banza ɗan malam ka ji halin malam ko to ba za ka je gidan malam ba kwa har a lahira in kana so ka samu irin abin da malam to in aikin malam amma malam yana karatu kai kana fallawa sigar wuta malam na karatu kana shan ganye malam na karatu kana zagaye gari kuma ya kasa albarkacin mala a lahira wallahi ba za ka ci ba da ana ci da na na fatima ta ci aka manzan Allah ya ambaci sunanta ya ce ya fatimatu bintu muhammad salini min mali ma shi ki fa inni la uguni anki min Allah shay'a yace fatima a duniya tambayi duk abin da kike so na kuɗi za a baki ko me tambaya za a baki amma in kika yi garaje ba aiki kika je lahira ba zan miki magani a wajen Allah madaukakin sarki ba la uguni anki min Allah shay'a to ba kuma wanda isa kawo nasaba da ta fita gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi babu shi babu nasaba da tafi wannan yace in dai baki aiki ba to ba zai kwace ki ba haka kuma ta dage ta yi aiki ta yi aikin gidanta ta yi aikin Allah kai saboda tsabar murza dutsen nika har sai da halinta ya fashi ta zo jan maza Allah tuna masa tace kage hannuna bawa za a bani ko baiwa za a bani da take ta na aikata ake can gida sai yace ko kuma ga miki abin da yafi haka alkhairi sai musu yace a ayace idan kin gama aiki a ganki kin zo kan himfidarki kin gama komai kin dora kafa bacci zaki ki ce subhanallahi sau 33 alhamdulillah sau 33 Allahu akbar sau 33 la ilaha illallah ya cike na 100 yace yafi miki alkhairi akan baran da zan baki yanzu sai aka kara mata aiki akan aikin da take saboda ba a so ta shantake a duniyar ki aikin Allah sai Allah ya so ka kame ki sai malamai suka ce akwai dangantaka tsakanin ambatan Allah da arziki na duniya wallahi idan kana so ka samu arziki to ka ambaci Allah in kana so ka samu arziki karka yi nesa da Allah madaukakin sarki fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum bidarara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara da haka in ka kasa yadda zaka yi nome gonarka to in dare yayi e istighfari e hailala e tahmidi wannan shine daurin dawa wallahi ne daurin dawa duk da ake ta an daure dawa ka ambaci Allah Allah zai daure maka dawa din ambatan Allah shine maganin komai in dai za a ga yawa zunzurutan arna ku yi istighfari za a ba ku kuɗi ya kai da kake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi istighfari a hanaka da haka mu dage da ayyukan Allah mu dage da ayyukan addini mu kyautata mu'amalolinmu ta Allah madaukakin sarki ya taimake mu abinda muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi abinda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mai aiki da abinda ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وانا كاكرا تامي ايكي تكي كاكرا تا دا كاكرا تا كوكي دا وانا متكون سا كاكرا تا نعم na'am oke maimakon sharhun da muke musa a jami'ar ulum wal hikam in an kare ai karatun ba zai yiwu ba eh mutane yanzu sun kasa ganewa wani irin littafi ake sawa a karatun majalisi ai ba a sa katan littafi a karatun majalisi jami'ar ulum wal hikam fassara ce ko sharhi ne na al-arba'una nawawi da kuma hadisai guda takwas da aka kara bayan 42 da suke cikin al-arba'una nawawiyya so amma misali lokacin da ake tattauna matsalolin da suke cike ma za ka manta ne ake magana a kan shi so wata kilon da yake karantar da kai shi ne yake da bukatar ya karanta ya zakulo abin da yake da bukata a ciki wanda yake da tasiri da karatun sai ya gaya maka daidai gwargwada abin da kake da bukata amma a sahi a majalisi abi to bai dace gaskiya da karatun majalisi ba da haka ba ciki da tattafan da za a sa akan sa ɗan littattafai da za a ga mutum zai a don Allah da za a iya gamawa da ni yana yi amma karatun da in ya saurara ne kuma sai a tara masa karatu ni da nake karanta littafin wallahi in aka ce wasu abubuwan in dawo da su suna da matukar yawa daga kan hadisi na farko zuwa na 37 ilimin da muka ajiye Allah madaukakin sarki kadai san iyakar su wannan ya kama wannan wannan ya kama wannan wannan ya rike wannan wannan ya rike wannan in ka ce ku rike duka gababin da muka ambata anan bana shi akwai mutum ɗaya da zai iya dawo da su amma amfanin ilimin a zaburar da kai a lokacin ma ka ji imanin shi ma kansa cin riba ne ka riƙe abu kaza ka ce in Allah da zan dabbaka ni ne riba ka dabbaka kuma shi ma riba ne Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ana sa ƴan takaitattun lissafi dai da za su iya biyuwa su ake sawa a tsarin karatun majalisi insha Allah ta'ala amma dai shawara ce mai kyau Allah ya saka da alkhairi in kana son ka karanta sai ku yi mudarasa samu abokanka na karatu eh ku zauna ku sa littafin a gaba kuke karantawa kuna tattaunawa kuna ƙara wa juna ilimi ya ku fidda fa'idodin da suke cikin sa Allah ya sa mu dace